إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب ما يبين من التمليك يبين أو يبين بان يبين أبان يبين babin da ya zo na abin da yake kashe aure uku na at-tamlik at-tamlik shine mutum ka ce ma matanka na mallaka miki al'amarinki a hannunki in kin gara ma ki saki kanki ko in kin gara ma ki zamanki shine ma'anar tamlik halaisa kazalik jiya kan wace matsala aka tashi a in kin fita bakin aurenki ko ko in kin shiga bakin aurenki ko in kin tafi bakin aurenki ba haka bane ba to ka'ida a wajen malamai shine malikiya suna da tsanani a wajen saki da wajen kasuwanci da wajen kuma kisashi na jini har saffakuna ake kiransu yanzu yanzu sai ce a yi mutum haddi yanzu sai a yi mutum haddi tsananinsu wajen kasuwanci shine ba a duban al'amarin da ya kasance da da abin da ke kasancewa yanzu da duk cinikin da ake wuski ne su tuna sa'a in ka sai abu za ka yi ɗaukar abinka yanzu to amma yanzu a location za a baka buhu dubu ya za a yi ka ɗauke su ciniki kuma bai yi ba kenan ku kaga da wahala ko to ko su ne manyan malaman suke yanzu za su canza waɗannan matsalolin baki sa'an nan kuma da imra'atul mafkud mace ne aka rasa mijinta ya ɓata aka ce za ta zauna shekara nawa eh eh shekara nawa ku faɗa mana shekara hudu bayan shekara hudu ta yi idda jini uku ko tsarki uku mana shekara hudu da wata uku ke to da haka yi sai na umar ma haka yi faɗa mazhabin shi kenan haka malikiya suka tafi to yanzu in ya aka rasa mijinta kamar yadda ya faru a hajji shekaru biyu da suka ce ko uku ko wani wata matsala da aka sai a ce in aka ce ta zauna shekara hudu zai zama mata wahala zai zama mata wahala saboda abinda suke gudu na kar a yi da wuri din shekara hudun yakan yi ya faru ai bayan shekara hudu shari'a ta ba ta izini ta yi aure sai mai shi kuma ya taho ya za a yi abinda za a yi an cuwancen shi ne za a yi wannan a lokacin da ya faru na makka shekara ta kewaye kafin shekara ta kewaye ko shekara muka ce duk yadda ta samu miji sai ta je ta yi aure shekara nawa kenan da aka yi wannan biyu kenan ko uku ko har yanzu wata matsala ta faru yar yanzu ba za ta yi ba za ta iya yin yadda aure ke da wahala a ce shi ta zauna shekara hudu wannan yazo yana neman ta da aure a ce tana jira shekara hudu sai ta fiye aure wata karshe sai ta jime in kuma in kuma ba tsaro aka yi mata kyakkyawan tsaro ba sai ta fada cikin me sa'an nan kuma wa zai ajiye ta shekara hudu yana ba ta abinci na ba ta menene da menene to wayannan matsalolin duk suna bukatan ijtihadi ne tare da cewa matsalolin saki da aure da ake mafi yawancin su duk ijtihadiyat ne na malamai wayansu malaman saki fa a cikin shari'ar musulunci she talakun tasrihun mufaraka banda wayannan kalmomi guda uku duk wata kalma da ta faɗa habluki ala garibiki khaliya bariya sai ba ta da wata ba ta da wata ma'ana wajen saki an fahimta wa'annan su ne sassiri kenan na saki su ne kalmomin da suka zo cikin alkur'ani duk wata kalma da ta zo duk wata magana kuma da aka fada sai an yi la'akari da niyyar mai shi mai kake nufi da kansu sai su za a yi za a tambaye shi ba jiya in sayid na umar wani ya saki yana iraq ya ce ya zo ba ya zo ya same shi na maka ya ce na gama ka da mai me wannan ɗakin me wannan ɗakin me kake nufi da ya ce ba sake yake nufi ba shi kenan ba sake ba sai ya ce ya rantsuwa ya ce ba dan wannan wurin ka ce ka gama ni da shi ba da wani wuri ne ba zan gaskata ba zai ma gaskiya ba sake nake nufi ya ce shi kenan ya faru da me aka yi la'akari da niyyar a'a da niyyarsa don magana ya riga ya faɗi ta to shi yasa wayannan kalmomi duk sai an yi la'akari da niyyar mutum wa inna ma li kulli mar'in ma nawa in ana shakkarsa sai a bari ya rantsuwa gaban alkali an fahimta to matsalan in kin fita bakin aurenki in kin shiga bakin aurenki malaman ahnaf suka ce eh in kin fita bakin aurenki sai ta fita sai suka ce yanzu ta yi abin da za a sake ta sai ka sake ta wannan bai isa ya zama saki an fahimta in kin fita bakin aurenki ba na shi zan sake ki in kin fita zan sake ki sai ta fita din to sai kuma ka sake ta in ba haka ba ta saku ba wa'yansu malamai suka ce abin da za ka yi kafaratul yamini za ka yi za a tambaye shi ka ce in tafita ba saboda in mutum na so ya saki matarsa cewa zai na sake ki ba haka bane ba ya ce in kin fita bakin aurenki auren ake son a kashe ko fitan ake son a hana aka tsoratar da ita da me da saki suka ce ibn tamiya ce ba ta saku ba shi ya yi kafaratul yamini matarsa tana nan wayan suka ce babu zancen kafaratul yamini wannan ma ba shi da ma'ana ba ta sauku ba malikiya su wajen su wannan sharadin na cika auren ya mutu ba an fahimta to waɗannan su ne matsalolin da suke da wahala a cikin zancen aure anti khaliya anti bariya habluki ala gharibiki kaza kaza kaza kaza duk sai an tambayi mutum me kake nufi in yana nufin mutuwan aure ne sai a ce ta saku in kuma ba yana nufin mutuwa aure ba ne sai a ce aure bai mutu ba in ana shakkarsa sai a bari ya rantsuwa an fahimci wannan matsalolin to sai aka kawo yansu matsaloli baki ɗaya aka ce to ai manzo Allah ya ce alhiki bi ahli je ki gidanku ki je wajen iyalanki sai ce ai wannan ba saki bane sai kawo kisan guda biyu ibn hazmi yace riwaya ta zo manzon Allah ne ya aure wata mace aka ce mata in ya zo zai kusance ta ta ce a'udhu billahi minka sai ce lakarista asibi ma'azin il ki je gidanku sai kuma yace akwai wata riwaya duk kisa ɗaya ce aka ce kyawo ta aka yi kafin a ɗaura aure ana neman ta ana hutubarta ana magana da ita sai ta faɗi wannan kalma sai aka ce ta tafi to tun ba a ɗaura aure bai na zance saki to shi yasa duk waɗannan matsaloli ijtihadiyyat ne saki shine at-talaq at-tasrih al-mufaraqa an fahimci wannan kalmomi sauran kalmomin duk sai ayi la'akari da niyyar mutum to amma malikiya suna da zafi wajen duk matsala sai ai aure ya mutu ai aure ya mutu aure ya mutu to shi ya rikita mu mutane lissafi kamar yadda zamu zo mu gani insha Allah ko saboda cewa suka yi innal yaqina la yazulu bishak al yaqin la yazulu bishak an daura aure ta hanyar shari'a ta zama matarsa yaqinan shar'an wannan yakinin ba za a cire shi ba da duk abin da ke shakka a ciki innal yaqina la yuzalu bishak aw la yazulu bishak abinda aka same shi yakini wani abin da yazo shakka ba zai kore shi ba inna zanna la yughni min alhaqi shay'a to shi yasa wa'annan duk kalmomin da mas'alolin da aka fada duk suke cewa ba nassi bane cikin mutuwan aure ba an fahimta babu ma yabinu min at-tamlik babin da yazo da yake bayani kan abin da ke raba aure saki uku na tamlik ke na mallaka miki al'amarinki a hannunki in kin ga dama ki saki kanki a wajen su ibn hazmi da wasu malamai in ta saki kanta ma aure bai mutu ba me yasa yace ai mutuwan aure hakkin mijin ne namijin a wajen wayannan manyan malaman su ba wakala ya ce na wakilta ka je kaka saki matata mazafin maliki ya je sake ta ta saku malamai suka ce a in ya sake ta bata saku ba ba hakkin shi bane hakkin mijin ne to ai abu ne da yake karban wakala ya ce ba ya karban wakala ya ce ya sake ta mana in ya so je kaka bada labari bai yi ba amma ce na wakilta ka je ka saki matata zai ce na saki ke ce ba haƙƙinsa ba ne an fahimta to wayannan matsaloli ne duk ijtihadiyyat ne abin da yake kawo mana rikici shine babu tsari a cikin fatawa a cikin shari'ar musulunci arewa duk baki daya ba kasar da za ka samu sakkwato ko kano ko maiduguri ko katsina ko menene da menene a ce ga mufti ko ga lajinatul fatwa ko ga wanda waɗanda aka nada za su yi ta ba da fatawa sai aka bar matsalar hakanan ba wanda ya damu da ita ita kuma tana haifar da rigingimu to she kowa ya samu dama duk wanda ya samu shiga cikin radio ko cikin talabijin sai ya je ya yi ta faɗar abin da ran shi ke so da hujja ko babu hujja shi ma yana son a san shi in kana son a san ka sai ka zo da matsalar da mutane sun san ga yadda take shi kai ka kwana to sai ga kowa yana ta yana so ya san wane ne wane ne to sai wayan sun fitinu da wannan matsalar suna son a san su to shi ke haifar da waɗannan abubuwa duk baki ɗaya an fahimta قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر فقال wani mutum ya zo wajen abdullahi dan umar sai ya ce ya aba abdurrahman ya alkunya abdullahi dan umar kenan ya kai abu abdurrahman inni ja'altu amr imra'ati fi yadiha fa talaqat nafsaha fa ma za tara yace ya aba abdurrahman na mallaka al'amari na hannun matata na saki sai ta saki kanta me kake gani a dama kai ka mallaka mata ne don ta yi mai don in ta gada ma ta saki kanta ba haka bane ba to yaya kuma da ta saki kanta ka shiga damuwa kuma ka zo kana tambayan abdullahi dan umar faƙala abdullahi bin umar urahu kama ƙalat ya ce ina ganin yadda abin da ta faɗa ɗin nan shi ne tun da ta saki kanta aure ya mutu faƙalar rajulu la taf'al ya aba abdurrahman ai la taqul la taf'al ai la taqul min babi ja'al al-fi'li al-qawl فقال ابن عمر أنا أفعل نين فدا أنت تفعلت فعلته نين فدا أكو كيك فدا كيك فدا كيك جاو كيك زور كيك فدا baji abdullahi dan masrud ya ce ku zo ku sa ku rikita maka ku lissafi mu mu zo mu dauki nauyin wannan wahalhalu da kuke saka ba mu halatta yana tare da matarsa ya je ya tabargazan shi ya zo yana Allah la ka halatta mishi shi je yana jin dadin shi kai ka dauki alhaki wajen Allah madaukin sarki abin da yake ciki nan shekaran jiya juma ina fita masallaci wani zai same ni wajen gobe malam ina da mas'ala don Allah yana cikin damuwa yana cikin tashin hankali ya aure mace tana cikin idda maliki ya shi ce me eh babu aure har abada tsakani ba haka bane ba to sai hankalin shi ya tashi ya zo na ce ina aka yi haka wai Nijar ya je aure na ce to ai da zindar da tawa da menene da menene ba jajayen mata bane ba ya je ya gani hankalin shi ya tashi sai ya auro ya zo wai mace ya aura suna zaune nan ya taho da ita Kano sai ga wakilin ta ya zo da sakardar sake ce kaga ga takardar da aka sake ta ko wata ɗaya ba ta yi maka zo ka aure ta da ƙyar ya fito da wannan maganar ta ƙarshe na ce ka taho kai da ita a ji albarkacin bakinta amma yadda matsalar take in dan ba ta gama idda ba ce ka aure ta to sai ka sake ta ta saku sai ta je ta cika wancan iddan da ba ta gama ba nan ta yi iddanka da ka sake ta yanzu nan daga baya mai ya sai yana murna ya samu ya samu ji hankalin shi kwanta ko to amma eh eh banji ba ba masa bayani mai ba ita ai irin wannan ana zuwa sai an ji maganar baki ta ba a san me take ta me ke ta me take ta don yace waliyin ta yazo da takarda yace ka ga matarka da ka aura ga ga takardar sakinta da aka yi mata ba tai wata ɗaya ba ka zo ka aure ta da ya samu wancan fatawan bai dawo ba bai dawo ba shi bukatarsa ta biya to yanzu ya zai ya za a yi kenan zai je sai an yi wata nawa kenan sai ta cika wancan sannan ta zo ta yi rashi wata uku shi ma ko tsarki uku ko wani abin uku to sa'an nan in tana son shi kuma shi su ɗaura aure to ina zai ajiye ta zai koma da ita garinsu ne aure dai babu shi tsakaninta da shi aure ya mutu to ina za ta yi iddan wancan ta yi iddansa a ina za a yi shi eh ta koma nijar eh a wajensa ko a wajen wani ai shi tun da ya shigo da ita kano duk abin da za a yi a warware ta kano a wajen hisba zai yadda ya kai ta wajen hisba a wajen wa ta zauna a wajen shi gidansu sai ta koma nijar ke yana koma wani nijar wani kuma ya je ya aure ta to yadda za a yi inda zai aje ta ta yi wancan idan da karasa tasa in suna son juna zai su auri juna amma ya barta a gidan shi wata biyar akwai mai ya kasa hakuri wata ɗaya don Allah za a ce bai san bata gawa idda ba ne ba zai sani wani wali wali ya zo masa da takarda ba shi zai faɗa ma inda aka ɗaura auren waliyin ya zo da takarda ya ce ka ga matar da ka aura fa ga takardar sakinta ba ta yi wata ɗaya ba ka zo ka aure ta eh ta koma nijar eh yara me yara gida ina mutanen nijar ne fa limamin gwansu wane ne limamin gozu yau ka gani wani ya zo yana wajen abdullahi dan umar ya ce na danka al'amarin aure na hannun matata ta saki kanta ya ce shi kenan ta saku ya ce karka faɗa mana ya ce ni na faɗa ba kai ka faɗa ba قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول ce abdullahi dan umar yana fada cewa idza mallaka ar-rajulu imra'atahu amraha fal qada'u ma qadat bihi in mutun ya danka al'amarin aurensa hannun matarsa ya mallaka mata to hukunci abinda ta yanke in tace aure ya mutu ya mutu tace za ta zauna za ta zauna aure ya mutu daya ne ko biyu ko uku abinda ta fada fal qada'u ma qadat bihi alaysa kadhalik illa an yukira alaiha wa yaqulu lam urid illa wahidatan sai dai in yayi musu yace a ni abinda na danka a hannunki igiya ɗaya na danka miki a hannunki ba uku ba fai ya halifu ala zalika to sai a ce ya zo ya rantsuwa akan haka wa ya kunu amlaka biha ma kanat fi iddatiha in ya zo ya rantsuwa haka to shi ya fi cancanta da ya mallake ta tunda tana cikin iddarsa sai ya koma da ita kana zaune da matanka lafiya kada ka yi gaggawan shiga suka kanka cikin rigima ba shi da daɗi sai ka yi kuma sai ka zo kuma kana kwane-kwane ka yi ƙarya ka shiga tashin hankali iyi babu ma ya ji bufi tatlika wahida minat tamlik babin abin da ya zo na in ka mallaka mata al'amarinta yaya za a yi sakin ya zamo saki ɗaya ne don ya ce falƙaza'u ma ƙazat in ta ce saki uku ne ya saku wani suka ce a'a sha bari ya rantsuwa ya ce a'a nin saki ɗaya na mallaka mata to shi ke nan ala haddasani ya haya an malikin an sa'id ibn sulaiman ibn zaid ibn sabitin an kharijat ibn zaid ibn sabitin annahu akhbarahu annahu kana jalisan inda zaid ibn sabitin fa atahu muhammad ibn abi atiq wa aynahu tadma'an muhammad muhammad ibn abi atiq wa kenan eh wa ainahu tadma'an yazo yana kuka fa qala lahu zaid she zaid yace ma sha'aruka me ya faru ka zo kana kuka dan sayyidina abubakar ba su moga kai ko da ga shan fada maka eh zai zo fili ai a gana na Aisha ana ciki faqala me yasa ka zo kana kuka ga babba da kai sai ce mallaktu ra'ati amraha fa farakatni na danka al'amarin igiyan aurenmu aure na hannun matata sai ta sake ni faƙala lahu zai she zaidu ya ce ma hamalaka ala zalika me yasa kai haka ƙala alƙadaru a ai ba shi kenan ba ce shi kenan me yake nuna cewa ƙaddara ce ta sa ya haka ihe shi ne mallaka mata akwai fa kaddara akwai sakaci mun kuna da mantuwa da yawa ko ba ku daukan matsaloli da muhimmanci muka ce talauci ya kasu kashi uku akwai talauci na kaddara akwai talauci na infaq akwai talauci na lalaci da sakaci da kiwiya wanne ne talauci na kaddara mutum ya yi iya kokarinsa ta yi abincin mai kyau mai zaƙi ya yi iya kokarinsa yana ta fama yana ta fama har yanzu bai samu kuɗi ba sai a ce mai haddara yana kasuwanci tana abincin in ta ce karfe uku an zo sai ta ce sai karfe hudu kuma tana yin mara kyau mara daɗi kowa sai ya yi mai sai ta talauci wannan kuma talauci ne na mai na sakaci da lalaci da ganganci talauci kuma na al'infaq yadda sai na baka ne dauki dukiyarsa duk ya baiwa manzan Allah ya ce ya ce mai kamar iyalanka ya ce na bar musu Allah da manzansa mana duk abin da aka ya faru sai a ce kaddara eh akwai sakaci akwai ganganci akwai rashin kulawa akwai rashin bin ka'idar shari'a akwai rashin bin kaza kaza kaza kaza sai ka ce kaddara eh akwai abubuwa da yawa kafin a tabbatar da cewa kaddara ce ta faru masa sai ce alkadar ya ce kaddara to me yasa ka danka mata wannan al'amarin baka san za ta sake ka bane ko ca kake ca kake ca kake eh fa qala lahu zaidun shi zaidu yace irtaji'ha in shi'ta ce zaka iya komawa da ita in kana so fa inna ma hiya wahidatun wa anta amlaku biha sai ce ai wannan saki ɗaya ne kai ka fi cancanta da ita kana so sai ka ce ka koma da ita ba shikenan ba duk sa'an da kuke zaune kai da matarka da dadi ba dadi kada ka kuskura waɗansu kalmomi su fito bakin ka zaka daura kanka kenan igiyan aure na hannunka kana a yadda kaga dama da ita sai ka ce na danka miki duk matan duniya a ce an danka musu igiyan aure kullun aure zai mutu kullun aure zai mutu ba haka bane ba a wajen su ibn hazmi da aka ce an danka mata an mallaka mata wuta ce ta sake shi ce sake saki na hannun igiyar aure na hannun miji namiji قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلا من ثقيف ملك امرأته أمرها وأنا متنشكين بني ثقيف shi ya mallaka ma matarsa al'amarinta faƙalat an tattalak shi ta ce an tattalak mana ta sake shi kenan fasakata sai shuru sun maƙalat an tattalak faƙala bifikil hajar addu'a kenan alwaladu lifirash walil ahir walil ahir alhajar haka laraba suke suna kan magana ya ce in da baki yake magana ya ce fikil hajar fikal hajar dutse a bakin ka mana addu'a ke na yake masa mana ke ta daina wannan magana sun makalat an tattalak fakala bi fikil hajaru faktasama ila marwana bin alhakam sai su aka je gaban marwana dan hakam fasta halafahu ma mallaka illa wahidatan sai ce to kai rantsuwa cewa baka za ka yi rantsuwa cewa baka mallaka mata ba shi igiya daya wa raddaha ilaihi da ya rantsuwa cewa ba abin da ya mallaka mata shine igiya daya sai ce to shikenan matarka in kana so sai koma sai mai mata sai masa da matar qala malikun qala abdurrahman fa kana alqasim ibn muhammadin yujibuhu hadha alqada'u wa yarahu hasan wa yarahu hasan suna ganin wannan hukuncin yayi daidai kenan ma sami'a fi zalik qala malikun wa hadha ahsanu ma sami'tu fi zalika wa ahabbuhu ilayya mazhabin imamu malik an fahimta babu ma la yabinu min at-tamlik babin da yazo na in an mallaka mata al'amarin sakin da ya faru saki uku ne ko ɗaya ko biyu قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها خطبت على عبد الرحمن بن أبي بكر قريبة بنت أبي أمية نانا عائشة تجدك وان تنمي وان بيور الله تأورم متن وانت كان انت كينانكو فزوجوه شيء سك أورم مسا تنا نانا عائشة تشغو تشي tana son ‘yarsu ta ba kaninta, me zai hana ko su yadda. Thumma innahum atabu ala Abdurrahman sai baya daga baya baya an ɗaura auren sai ba a fahimci juna ba aka ce Abdurrahman ɗin yana da zafin hali ne yana da wuyan sha'ani. An fahimta sai suka yi fushi da shi akan haka. Wa ƙalu sai suka ce, ma zawwajna illa Aisha. ai dan Aisha ne aka ba aka ba shi wannan yar in dan wannan ne waye zai ba shi kasance wannan na Aisha na ciki shi yasa aka ita aka baiwa don an san ba za ta yadda a gallaza ma yar mu ba ba za ta yadda a cutar da yar mu ba amma in dan shine saboda tana ciki ne shi yasa aka ba shi kamar yadda kuka sani da da duk da mutum zai aure ba iyayen shi ake baiwa ba eh lokacin mutuwa aure na da yawa ai ba shi da yawa فأرسلت عائشة إلى عبد الرحمن شيء عائشة أيكا مع عبد الرحمن ألوكا ينا شام فذكرت ذلك له sai ta faɗa mishi ga abin da ya faru na je na neman maka mata an baka an ɗaura maka aure amma kuma gashi nan suna fushi da kai kan ce halinka yana da wahala faja al'amra quraibata biyadiha sai ce to shikenan ita quraiban na mallaka mata al'amari in ta ga dama ta zauna in ta ga dama ta tafi فاختارت زوجها sai ta ce za ta zauna wajen shi walam ya kun zalika talakan haka bai zama saki ba tarewa ta ce fakhtarat zauja ta ce dan sayyid na abubakar gana na aisha zan zan fita wajen shi na yadda na zauna tare da shi darajar iyaye ke ma'ana kasance ga wanka mallaka mata al'amarin baya nuna cewa ai saki ya auku sai in ta saki kanta ko ta sake ka kuma ya za a yi al'amurra yadda suke tafiya ke قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم نانا عائشة الله يكرمتها يدا زوجت حفصة بنت عبد الرحمن المنذر ابن الزبير ita ta ɗauki hafsatu ‘yar abdurrahman ta aurar ma ibn al-munzir ibn zubair ibn jubair ta auren masa wayan suka ce ita ce ta ɗaura auren akan haka wayan su a hanaf suke ganin cewa mace za ta yi ɗaura aure wayan suka ce a nana aisha ba ta ɗaura aure tana shirya komai ne da komai in an kai wajen ɗaura aure sai ta ce to wani waliyinta wani waliyinta ya tashi ɗaura aure kuma shine ma na zawwajat ko وعبد الرحمن غائب بالشام الوقت عبد الرحمن ينك الشام فلما قدم عبد الرحمن قال ده عبد الرحمن يا إسوشيتي ومثلي يصنع هذا به نيزا أي محكا ومثلي يفتات عليه يفتات عليه إني نيزا أنونا من إساء ينكي الأمر بعد إذننا با فكلمت عائشة المنذرة ابن الزبير sai na na aisha ta yi ma almunzir ibn zubair magana faƙal almunziru shi munzir ya ce fa inna zalika biye da abdurrahman ya ce to ai magana kuma tana hannun abdurrahman tana hannun abdurrahman ƙala abdurrahman ma kuntu li arudda amran qadaitihi shi abdurrahman ya ce ba zan warware al'amarin da kika kulla ba ya aisha kenan فقرت حفصة عند المنذر ولم يكن ذلك طلاقا mahallu shahid shine kasancewa an mallaka mata din baya nuna saki sai in ta yi sakin an fahimta قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة سئل عن رجل يملك امرأته أمرها فترد ذلك إليه ولا تقضي فيه شيئا فقال ليس ذلك بطلاق أن تنبي أبو هريرة da Abdullahi dan Umar mutum ne ya mallaka al'amarin sai danka al'amarin auren shi hannun matarsa fata ruddu zalika ilai ta ce a na mai dan maka abinka wala taqdi bata ce ta sake shi ba bata ce bata sake shi ba ta ce a'a ga kayanka su suka ce ai ba saki bane don saki bai auku ba ana fahimta wayannan matsalolin ana ji ne ko ana fahimta alhamdulillah قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر شكرا قال حد وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال عن كربون سعيد بن المسيب شيتي إذا ملك الرجل امرأته أمرها in mutum ya mallaka ma matarsa al'amarin ta ke na mallaka miki al'amarin ki kin ga dama ki zauna kin ga dama ki saki kanki falam tufariquhu sai ta kirbuwa da shi wa qarrat indahu falaysa zalika bi talaqin ta zauna ta saura a wurin wajen sa to saki bai auku ba kasancewa an danka mata hannunta al'amarin ba shi ba saki bane ba sai in an auka in aiwatar da saki qala malikun في المملكة إذا ملكها زوجها أمرها ثم افترقا إيشي وجه أكدنك متى الأمر انت أحنو سي سكربو ولم تقبل من ذلك شيئا فليس بيدها من ذلك شيء وهو لها ما دامت في مجلسهما سي جنادنك ميكي sai suka tashi suka rabu ba tare da wani abu ya faru ba saki bai auku ba kenan ko to an gama da waɗannan matsalolin kenan na saki ko mutum yana zaune ce ke amurki biya ne ki shi kenan me ke sa a yi haka duk mutum yana sai ciki matarsa cewa yake na saki ki amma al'amarinki na hannunki in kin ga dama ki saki kanki in kin ga dama ki zamanki yana santa rigima ce ta fitina ce ta yawa ba haka ba ne ba in mutum yana so ya saki matarsa komin tsoron allanta komin ladabinta komin biyayyanta komin komai ne kai da sai zai sake zai sake ta ba haka ba ne ba amma har kaga ana wani kwane-kwane to malamai suka ce sai an dawo kan niyya me kake nufi an fahimta to yanzu me muka fahimci game da wannan matsaloli na sake-sake wannan ya fada wannan ya fada wannan akwai kalmomin da ba sai an tambayi mutum mai ce niyyarka ba at-talaqu at-tasrihu al-mufaraqa talaqtuki sarrahtuki faraqtuki alaysa kadhalik amma sauran kalmomin duk baki daya aka ce sai an tambaye shi mecece niyyarka kana nufin saki ne ko tsoratarwa ya ce saki yake nufi akwai magana kuma? sai mai sai saki ya ce a'a ba saki nuke nufi ba in ana shakkarsa sai a ce ya yi mai ya yi rantsuwa yudayyan mamana yudayyan za a bar shi kan addini za a mai da shi a bar shi ga addininsa da imanin shi a gani in yi rantsuwa shi ke amma jiya wanda ya rantsuwa ɗin ya kawo kalmar da ke ce matsalar akwai rikici ba don nan ka ce in rantsuwa ba da ba zan fada ma gaskiya ba eh da ba zan fada ma gaskiya ba so da yawa waɗanda ke zuwa da sun matsalar ba zai dai fada ma gaskiyar al'amari ba yana kwane-kwane ne yadda zai samu fatawa daidai da abin da yake so shi kuma in ka kawo matsala ka shimfida ma mai fatawa dangane da abin da ka fahimta masa ya baka fatawa zai canza hakikan al'amarin wajen Allah kana wahal da kanka ne ba za ku taba jin daɗin rayuwa ba har abada ka faɗi gaskiya inda gyara a gyara babu gyara sai ka hakura don kai ka jama kanka kana zaune da matanka to me ma zafi ka je ka shiga nan ka faɗi wannan ka shiga nan ka faɗi wannan shedan kenan an fahimta to babu ma ja fil ila'i babin da ya zo na bayanin ila'i ila'i shine mamanar ila alhalifu ala tarki wata izauja mutum ya rantsuwa ba zai sadu da matarsa ba wallazi na yi ƙulunan min nisa'ihim sai ce me tarabbusu arba'ata ashur masha arba'ata ashur ya ka kara goma ai ba ta kaba ba arba'ata ashur ya yi rantsuwa ba zai ta na ya yi rantsuwa ba zai sadu da ke ba to shikenan sai ka hakura har wata hudu komin damuwanka in ka ce kana son ka sake komawa ka sadu da ita shine sai ka yi mai sai ka yi mai kafara me yasa aka tambaye abin da an maimaita shi ba a iya ba da jawabi ne to shi ne za a bayyana mu in yi rantsuwa ɗin aka ce sai ya zauna wata hudu in wata hudun ya kai aure ya mutu ko ko sai an kawo shi an tsayar da shi ya yi auren ko ya koma da ita shi ne abin da malar zai bayyana muna قال حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول إذا آل الرجل من امرأته إما تنجي ما تسئيلا يرن وابزي سادو دا إتبا لم يقع عليه الطلاق مسكن أوري بي سادو با متوان أوري بي أورن بي متبا وإما ذات الأربعة أشهر ko da wata hudun ya kai ya shige hatta yi kafa har sai an kawo shi an tsayar da shi fa imma an yi tallika wa imma an ya fi'a kaga wata hudu ya cika ko ka sake ta ko ka ɗauki matan ka fito an fahimta mana lokacin ila idin wata hudu in lokacin ya cika aure ya mutu kenan kai tsaye eh ala malikun wa zalika al'amuru indana saboda wa'in za su daga baya za ga zuwa ciwon su ce in wata hudun ya cika aure ya mutu قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول يتي أيما رجل آلى من امرأته دوان ديما ما تنسى إيلائي فإنه إذا مضت الأربعة أشهر وقف in watanni hudun suka wuce ka cika sai a tsayar da shi hatta ya tsallika au ya fi'a ko dai ka sake ta ko dai ka koma da ita wala ya kawo alaihi talakun idza mazatul arba'atu al-ashhur hatta yuqafa kasancewan wata watanni hudun sun wuce baya nuna cewa auren ya mutu sai an taho da shi a shar'ance kaga ko ka saki yar mutane ko ka dauki abinka ka tafi duk wanda ya shi kenan قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن سيد بن المسيب وأبا بكر بن عبد الرحمن كانا يقولان في الرجل يولي سو مذهب سو أبن نسك فداتكم وان دي إلائي من امرأته إنها إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة نسكة إن وتا هؤلاء يوشي من أوريا متكينا ولزوجها عليها الرجعة أما والنمج زي يقوم على إتاء ma kanat fil idda matukan tana cikin iddarsa to in aure ya mutu mana ya mutu saki ɗaya kenan a wajen amma wajen malamai ba don wata hudu ya cika aure bai mutu ba menene ila'i to tana cikin gidan kenan bai taba faruwa ba gidan manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam eh manzo Allah ce eh ba zai sabi wata daya ashira na Aisha tana lissafi tana lissafi har kwana 29 sai manzo Allah da su ce a wata daya kace yau 29 saura kwana daya wata ya ce yace ai wata ashharu haka zawa haka zawa wata daya na daukan kwana 29 ko kwana 30 a to ai matsalar yanzu ne ake yin wannan da yi sai tafita ta je gidansu ai kafin mace tafita ta bari ta je gidansu ai shi matsalar ta kai inda ta kai an fahimta eh su ai ba zancen yaji nan ne ake yaji ko ta yaji ta koma gidansu a'a ko sakin mace aka yi gidan gidan da aka sake da nan za ta yi mai za ta zauna ta yi idda sai dai in saki uku ne ba ta da hakkin ciyarwa da shayarwa da wajen zama an tuna da kisan kisan fatima bin da kaisko me ya faru mijinta ya aiko mata saki saki na karshe ko kenan tana zaune tana jira a kawo mata abinci shi ‘yan uwansa suka kawo mata abinci da ta rena da shi ta rena da abinci sai ta tashi ta je eh ta je tana tambaya gashi nan ya ga ce a wannan ganin damansu ne ba ki da hakkin ciyarwa ko wajen zama a wajensu ta ce haka al'amarin yake aka ce eh ta ce ku ɗauki abincin ku ba da bukata tun da ba hakkina ba ne abinda nake nema hakkina tun da ba ya shi sa suka ce sunan da fatima ta binti kai a karkashin wannan malamai suka istinbati duk fatima zafi ne da yana cikin umda libni da bigil aid kira yake nema abinci ki kara mai kyau da aka ce mata ba hakkin da mutum duk dan adam wanda zai zauna hakkinsa yake nema ya fi kowa zama ɗa ba kangin bauta a kanka لأن الشكوى إلى غير الله ذل والشكوى إلى الله عز abinda ba hakkinka bane ka ce a'a abinda yake hakkinka ne shi kenan shi kake nema in ya zama na hakkinka kake nema to kana cikin mutunci da daraja da ɗaukaka amma abinda hakkinka da wanda ba hakkinka ba duk kana nema to abinda ke haifar da matsaloli kenan auren auratayya ba a jin daɗin rayuwa mace ita ba ta san menene haƙƙinta ba an ɗauro ta an kawo duk abin da ya danganci mijinta haƙƙinta ne dukiyarsa haƙƙinta ne shiga da fitar shi haƙƙinsa ne zai hulɗa da mutane wajen haƙƙinta ne komai tana da ruwa a ciki ta sai ta ɗebo makanta mai rigingimu da yawa haƙƙinki shi ne abin da shari'a ta baki amma haƙƙin zai yi wani aure ba haƙƙinki ba ne haƙƙinsa ne ba ki da hakkin da za ki hana shi hakkin matarsa ne ko hakkinsa ne hakkinsa ne saboda abin arizuwa ya ce mi yi hakkinsa ne namijin abin da ya kamata ki sani cewa ƙarin aure hakkinsa ne ba ni da alaka da wannan da daɗi ba daɗi to ya zaki ba haka bane ba yaushe ta dauki wannan ta sarkafa makarta har wacce aka auren ma sai ta mai da iya ta zo ta aure min mijina an samu gwaranci ciki ko ina gwarancin yake ita ma me tun da ai me tun fil azal haka dai ba gwaranci ba e duk wayannan maganganu ne ba ce ba ta da alaka da wannan ba ta da alaka rashin hakuri ne in ka lura annabi ibrahim wace ce matarsa farko wace ce matarsa shekara nawa suka yi sun haihu sai da me ita ta dauko me ta dauko me ta ba ta ba shi aka haifiwa ba ta yi hakuri ba da ta yi hakuri ita ma sai me Allah ya ba ta ba abin da za a yi a cikin rayuwar duniyar na sai da haƙuri maza tare da shi ba shi da ko menene ya je sai da ya samu kudi sai je aure ya ƙara to sai mai sai mai laifi ne in ya manta da rayuwar da suka yi lokacin da ba hali da ya samu hali yanzu ya yi aure sai manta da ita yake ba ta kulawa ta musamman ba wadda za ta duk ɗan ƙarfi sai ya ji ba daɗi sai ya ji ba daɗi fi sabilillah balle mace da ke da kishi to balle ka aure ta in kana son ka kara aure shekara uku hudu biyar sai ka yi aure amma sai da kuka zo na shekara ashirin ko da biyar ta aurar da 'ya'yanta ta zama uwarka kenan duk abin da za ka yi sai da shawararta in ka ce za ka yi aure wannan lokacin ka kirkiro makanka babban tashin hankali da wahala ka ji daɗin wannan auren amaryar da ka kawo ba za ka ji daɗinta ba ita kuma uwar gidan ba za ka ji daɗinta ba don tashin hankali ya sa tana ciwo yanzu yanzu cuturutuka za su tashi a jikinta saboda damuwa cuturutuka ne na damuwa damuwa lokacin da mutum yake aiki shekara 25-30 yana zuwa ofis ya sa hannu ya karanta ya dawo ran da aka yi masa ritaya to daga rannan in ba wata rigiman ya samu ya auka a ciki ya je shiga siyasa ana rigima da shi ba in zai zauna gida ne haka kawai yana raba fada jikoki yanzu yanzu aka ya kamu da asma ulsa menene shuga da menene da menene da menene saboda damuwa da yake ciki sai su fito da curuta cututtuka ya rasa yadda zai wanda ya san yadda ake yi sai maza maza ya je shiga cikin wata rigima sai ya shiga siyasa ba haka bane ba in ya shiga siyasa da shi za a ta hayaniya da shi wannan hayaniyar sai ga suna suna ɗauke mishi mai إنا إذا مضت الأربعة أشهر ما كانت في عدة قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن مروان بن الحكم كان يقضي في الرجل إذا آل من امرأته أنها إذا مضت الأربعة أشهر فهي تطليقة wa'annan kuma wannan su kuma mazhabinsu in dai wata hudun ya cika to aure ya mutu kenan walahu alaiha arraja amma tunda saki ɗaya ne aure mutuwa aure ɗaya ne saki ɗaya ne zai iya yana da komai akan ta zai koma da ta ma damat fi iddatiha matukan tana cikin idda qala malikun wa ala zalika kana ra'yu ibn shihab ibn shihab da ibn musaib da wa'ansu malaman su suna ganin in dai lokacin ila'in ya cika wata hudu din auren ya mutu wayansu malamai kuma suna ganin aure bai mutu ba shi yasa nace muku wayannan mas'aloli duk ijtihadiyat ijtihadiyat ne to ba kuma ba kuma kowa ya isa yi wannan ijtihadi ba sai manyan malaman da suka isa su yi ijtihadi din an fahimta yasa duk wanda zaka ga ya fito yana ta fada ai kaza ba shi da abin da ya kara ya je ne ya karkada littafi maganganun da aka yauce ya tsinto cewa yake shi kada ya gani bari ya zo ya yada ya samu dauki ya samu shahara shikenan ba abin da ya kara zuwa ya bincika ya bincika ya bincika ya ga abubuwan da aka yi suka wuce tuntuni sai ya mishi kaman shi kadai ya gano wannan matsalar ba wanda ya ganta to shikenan sai ya zo ya yi ta fada ya yi ta fada sai a masha Allah masha Allah wataƙila ma bai fahimce ta sosai قال مالك في الرجل يولي من امرأته فيوقف فيطلق عليه عند الانقضاء الأربعة الأشهر yace mutum ya sake ta wata hudun ya cika aka zo aka sayar da shi sai sake ta thumma yuraji imra'atahu sa'annan yace yana so ya muraja'a da ita annahu in lam yusibha hatta tanqadi iddataha fala sabila lahu ilaiha ya mata ila aka ce wanda wata hudu ya cika ai ta su kenan sai ce ya sake dawowa da ita sake dawowa da ita din nan bai sadu da ita ba kuma wala raj'ata lahu alaiha she iddan ta ya kare da ya sake dawowa da ita bai sadu da ita ba har iddan ta ya kare ya kare idza tallaqtumun nisaa min qabli an tamassuhunna wa ma lakum alaihinna min iddatin matarsa ce suna komai da komai wata sun haihu ɗari ma sai mata ila'i waɗanda suka ce wata hudun ya cika aure ya mutu sai wata hudu ya cika sai aka ce to ai aure ya mutu to sai ce ai to tana cikin idda ta yanzu na koma da ita yanzu sabon aure ke an ga aure abin nan kenan zai koma da ita sabon aure kenan ko tana cikin iddarsa zai iya komawa da ita to da ya koma da ita din she bai sadu da ita ba ai kaga bai sadu da ita ba kenan ko har sai iddanta ya kare sai aka ce ba shi da ikon komawa da ita don bai sadu da ita ba wala raj'ata lahu alaiha ba shi da komai a kanta illa an yakuna lahu uzrun sai dai in yana da uzuri abinda ya hana ya sadu da ita din nan wani uzuri ne rashin lafiya ne kama shi aka yaka sa kurkuku mata yayi ai mai garkuwa da shi ne ai menene da menene da menene wannan ana la'akari da wannan uzurin illa yakuna lahu uzrun min maradin aw sijnin أو ما أشبه ذلك من العذر فإن ارتجاعه إياها ثابت عليها إن أكوي أين وإن أذرك يشيك نزي يقوم واد إتا فإن مضت عدتها عدتها ثم تزوجها بعد ذلك فإنه إن لم يصبها حتى تنقضي الأربعة الأشهر وقف أيضا فإن لم يفيء دخل عليه الطلاق بالإيلاء الأول إذا مضت الأربعة الأشهر ila'in da ya na farko ɗin ya sake aka zo ya sake ta wata hudu ya cika bai sake ta ba aka ce ai an sake ta wannan magana ana gina ta ne akan waɗanda suke ce in adadin watanni hudun ila'i ya cika aure ya mutu amma mun karanta farko wanda suka ce aure bai mutu ba sai dai a taho da shi kai ila'i wata hudu ne ga wata hudu ya cika ko ka saki yar mutane ko ka ɗauke ta ku tafi sai zabi ɗaya in ya sake ta saki yaro ya ce a'a zai tafi da ita shi kenan ta koma matarsa ke duk da ma aure bai mutu ba ko walam ya kullahu alaiha raj'atun li'annahu nakahaha thumma talaqaha qabla an yamassaha wa hadha wadih ko fala iddata lahu alaiha wala raj'ata qala malik imam malik yace fi ar-rajul yuli min imra'atihi mutun yayi mama'i ila'i fayuqafu ba'da al-arba'at al-ashhur bayan wata hudu shi aka zo aka tsayar da shi aka ce ko ka sake ta ko ka dauki matarka fayutalliqu shi sake ta thumma yartaji'u wa la yamassaha sa'annan baya sake ta kuma kafin ta gama idda sai ce ya koma da ita to da ya koma da ita din bai sadu da ita ba fatanqadi arba'at ashhurin qabla an tanqadi iddataha wata hudu ta cika kafin iddata ta cika innahu la yuqafu wa la yaqau alaihi talaqun ba za a tsayar da shi ba kuma mutuwan mana saki bai auku ba wa innahu in asabaha qabla an tanqadiya iddatuha kana haqqa biha in ya sadu da ita kafin iddanta ta cika to shine yafi cancanta da ita akwai kome kenan wa in mazat iddatuha qabla an yusibaha fala sabila lahu ilaiha in iddata ta cika kafin ya sadu da ita to ya shiga cikin imiza tallaqtumun nisaa min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadduna qala wa hadha ahsanu ma sami'tu fi zalika imam malik yace wannan shine abu mafi kyau da naji a cikin wannan ma'ana akwai wasu mas'alolin kuma kenan da adalci na malamai imam malik sai ce hadha ahsanu ma sami'tu fi zalika ma ma'ana hadha ahsanu ma sami'tu fi zalika wannan shi ne abin da ya fi min kyau a cikin abin da na ji a cikin abin da na ji ba ga larabcin ba ina mana a cikin abin da na ji suna da yawa sai zaɓi ɗaya kenan ko hala malikun maliku ya ce fin rajuli yuli min imra'atihi sun mai ha ya yi mata ila'i sa'an nan shi ya sake ta fatan qadil arba'atul ashhur qabla inqida'i iddatat talaq da ya mata ila'i kafin wata hudu ya cika sai sake ta kuma kafin da ya sake ta ai za ta yi iddan saki kenan ku kafin iddan ta cika fatan kalli arba ta alashur kabla in kaza iddatin talakala huma tatliqata ne ya ce ai an samu saki biyu kenan in ji imamu malik in huwa wuqifa wa lam yafi'a wa in madat iddatu الطلاق قبل الأربعة الأشهر فليس الإيلاء بطلاق yace ila'i ba saki bane kaga an saki komawa kuma wajen wayancan malaman wazalika anna al-arba'ata al-ashhur allati kanat tuqafu ba'daha madat wa laysat lahu yawma idhin bimra'atin yace ai wata hudun da suka wuce sun ai tun da sun wuce ita ta zaba matarsa bace ba kuma aure ya mutu kenan an fahimta ko da yake matsalar sai dai a ta amsawa ko sai imamu malik ko in aka je aka karanta matsalar so biyu so uku za ta fito fili amma duk bayanin da za a yi maka in ba hankali ka ke ciki ba za ka iya fahimta mai ake nan an fahimta hala maliku imam malik ya ce ومن حلف ألا يطأ امرأته يوما أو شهرا ثم مكث حتى ينقضي أكثر من الأربعة الأشهر فلا يكون ذلك إيلاعا wanda ya ce ya rantsuwa ya ce ba zai sadu da matarsa ba rana ɗaya ko wata ɗaya ce ya zauna har wata hudu ya ce wannan bai zamo ila'i ba wa inna ma yuqafu fil ila'i man halafa la akthara min al arba'at ashhur wa'anda ake wanda za a tsayar da shi a ce ko ka koma da ita ko ka sake ta wanda ya rantsuwa wata hudu ko sama da haka فأما من حلف الله يتام رأته أربعة أشهر أو أدنى من ذلك فلا أرى عليه إيلاء yace amma wanda ya rantsuwa ba zai sadu da matarsa ba kasa da wata hudu yana ce yace ba na ganin ila'i ya shiga ciki li'annahu idza dakhala al-ajalu alladhi yuqafu indahu kharaja min yaminihi saboda in lokacin da za a tsayar da shi a ce ko ka dauke ta ku tafi ko ka sake ta to ya fita cikin rantsuwansa kenan ai ولم يكن عليه وقف باسي أن سير دشيبا قال مالك من حلف لامرأته الله يطأها حتى تفتم ولدها وند مالك يتي وند رنسوا يتي بزي سادنا ما تنسب حسي تاياي أن تكي شايروا فإن ذلك لا يكون إيلاء يتي ونبا إيلاء بني قال مالك وقد بلغني أن علي بن أبي طالب سئل عن ذلك فلم يره إيلاء Mm-hmm. hadisi ɗaya ko? wadamu babu ma ji a fi ila'il abid ya ce babin da ya zo na ila'i bawa ne ya yi ila'i ala haddasa ni ya haya an malikin an na wasu ibn shihabin an ila'il abdi ya ce bawa in ya yi ila'i mai ke hukunci faƙala huwa nahu ila'il hurri ya ce kaman ila'in ɗani وهو عليه واجب وإلاء العبد شهران أما إلاء باوا وتا بيوني با وتا هدوبا تيجينا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم